الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 18 ga watan zulqa'ada shekara ta 1435 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma sha uku ga watan tara shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabira kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi sukan iya gabata
Na'am. Kamar me magana da mutane kamar in za a yi za a yi wani abu ko za a yi wata tsaye haka ya ce zakara zai ba mu sa
wai tambayar dan uwa shine dangane da wata kalima wadda take fita daga bakin wasu daga cikin jama'a na cewa zakara ya bashi sa'a hausawa dai faɗa muki idan kura tana maganin zawo ta makanta irin har zakara yana ba da sa'a turan da za a yanka shi ya baka shi sa'a don haka sa'a ba wanda ya isa ya ba bawa ita face mahaliccinsa ubangiji subhanahu wa ta'ala domin sa'a amfani ne amfani kuwa a hannun allah yake shi yake sadar da shi da wanda ya ga dama ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'o'insa ca yake Allahumma la mu'diya lima manata Allahumma la mani alima a afaita wa la mu'diya lima manata wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd kuma haka nasi na alqur'ani ya tabbatar mana ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di haka can yace wa in yamsaka Allahu bi وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم don haka wannan kalima ce mummuna wadda bata dace ba an gane ko kalima ce wadda ba ta dacewa saboda ba wanda ya isa ya ba bawa sa'a face ubangijin da ya halicce shi kuma babu wanda ya isa ya ba bawa rashin sa'a akan wani abu face ubangijinsa don haka da cewa ai wani kalula gare shi wani wannan duka al'amura ne waɗanda ba sa dacewa maza Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi wanda na cikin sunan tirmidhi bayan wasu kalmomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabatar ma Abdullahi dan Abbas wanda suke nuna yin imani da kadara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da yake ce masa ya gulam inni u'allimuka kalimati ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa alam anna al-umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka رفعت الأقلام وجفت الصحف أو رواية سيكي تشوى وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك maza Allah yake ce masa ya kai yaro ina sanar da kai wasu kalimomi haka manzan Allah ya faɗa ma Abdullahi dan Abbas sako ne manzan Allah ya wato kalimomin da ya faɗa masa sako ne yake bashi cewa ya isar ma dukkan al'umma waɗanda suke baye shi har zuwa kiyama wannan kenan yana nuna mana yara tun suna kankana wato a dasa musu aƙida ingantacciya a cikin zukatansu aƙidar ahlus sunna wal jama'a yana yaron shi ne matashi manzan Allah yake isar masa da waɗannan kalmomi manzan Allah ya ce masa ihfazillaha ka kiyaye ubangijinka ta yaya za ka kiyaye ubangijinka shine tsara dokokinsa duk wanda ya tsara dokokin ubangijinsa to ya kiyaye ubangijinsa tare da cewa ubangiji ta'ala mawadaci ne dangane da kiwon mai kiwo amma abin da ake nihi da kiyaye ubangiji shine tsara dokokinsa sai ce ka tsara doka kiyaye ubangijinka za ka samu kiyayewar ubangijinka gaba gare ka aljaza'ul ihsani illa al-ihsan sai maza Allah yake ce masa idan za ka yi roƙo to ka roƙi Allah duk abin da za ka roƙa ka roƙi Ubangiji an gane ko don ba wanda ya isa ya baka abin da Allah bai yi nihin baka ba kuma duk wanda za ka sa gaba da sunan ka roƙe shi yau in ya baka gobe in ka roƙe shi ya baka jibi in ka roƙe shi zai maka fuska ya kyare ka don haka wani mawaƙi yake cewa a ba malikin latas alin nasa wal tamis bi kafai ka fadulan lahi fallahu ausa'u walau su ilan nasu turaba da aushaku idza kila hatu an yamallu wa yamna'u yake cewa ya kai a ba malik yace latas alin nasa yace kada ka roki mutane abun hannunsu wal tamis bi kafai ka fadulan lahi ya ce ka nemi fadala ta ubangiji subhanahu wa ta'ala da hannayenka ma'ana ka tara hannayenka wajen ubangijinta ya ce fallahu ausaru ya ce ubangiji ta'ala mai wacin fadala ne idan su dubu ka kwamfara kofa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala za a buɗa maka abinda ka roƙa kuma za a baka sai ya ce walau su ilan nasu turaba ya ce da za a roƙi mutane ƙasa an gane ko ka ce ku ɗau ƙasa ku bani ya ce la'aushaku iza ƙila hatu ya ce mutane sun kusa wata rana idan ka ce ku bani ƙasa an yamallu wa yamnahu su ƙosa su hana ka wannan dai ƙasa wadda ba komai ba ka ce wani jinko ƙasa ka bani gobe ka dawo ka ce jinko ƙasa ka bani jibi ka dawo ka ce jinko ƙasa ka bani gata idan ka zo zai ce ba a badawa wani dan uwa yake ba mu kissar wani malami ne wasu jama'a a wani kauye suka ce masa malam ka zo nan ka ringa karantar da mu duk abin da kake bukata za mu baka za mu dau dawainiyarka ya ce ba za ku iya ba suka ce a mun iya ya ce to dukiyar ku ne ku rike abin da nake bukata in mun gama sallah kowa ya jinko kasa ya kawo mun ya ajiye mu a idan an gama sallah sai ma da ya ce ku jinko kasa ku kawo kowa ya jinko ya kawo aka yi yau aka yi gobe jibu sai suka fara gungune suka ringa cewa wa malam kullum sai ya ce a ɗauko kasa a bata ya ce to wannan fa kasa ce wadda ba ta karewa ina a ce dukiyar hannunku ce na rusa to shine maza Allah ya ce masa idza sa'alta fas'alillah in za ka yi roƙo ka roƙi Allah wa izasta an tafasta in billahi in za ka nemi taimako ka nemi taimako da ubangijinka sai ce kai sanin cewa al'umma gaba daya mutum da aljantun daga adam har zuwa kiyama da za su yi haɗin gwiwa a kan su amfanar da kai da wani abu mazan Allah ya ce sun yi kaɗan su amfanar da kai sai dai da abin da Allah ya hukunta ya kaddara za ka samu haka inda za su yi haɗin gwiwa akan cutar da kai da wani abu manzo Allah ya ce sun yi kaɗan su cutar da kai sai abin da Allah ya kaddara ya hukunta zai same ka manzo Allah ya ce tuntuna an ɗauke alƙalimma kuma takardu sun bushe tuntuna Allah ya gama rubuce duk abin da zai samu bayan shi kafin ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakankanin su da shekara dubu hamsin tuna Allah ya rubuta abin da zaka samu kuma ya rubuta abin da zai kuskure maka manzon Allah sai ya ƙara faɗa a wata riwaya sai yake cewa kai sanin duk abin da ya kuskure maka to bai zamanto ba zai same ka idan bayan an ci an gama ka zo ba maganar cewa inda na zo a kan lokaci ai ni ma da na samu can ma Allah bai rubuta ba da kai a ciki kuma yace kai sanin cewa duk abin da ya same ka na daɗi ko wahala to bai zaman ba zai kure maka duk abin da ya same ka na musiba da bala'i da duk wani alkhairi to ka tabbatar da cewa ba zai kuskure maka ba tuntuna Allah ya kaddara maka dan haka yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir qul lan yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun to don haka kasancewar kalima ce wadda ba ta dacewa wani bai isa bai ba wani sa'a sa'a a hannun Allah take kuma yin haka shirka ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda karmu manta ya gabata a cikin darasinmu na tauhidi na'am wai menene matsayin ba ka'aba baya idan zaka fita domin zaka ga wasu jahilan alhazzai tun anan ya kamata ka fahimci hukuncin tambayar ka kenan in za su fita wani su ringa da baya da baya to sai mu ce kai ta yin da baya da bayan karka bata baya har ka isa garin ku in zaka shiga jirgi ma ka shiga da baya da baya an gane ko akwai a farkon musulunci wanda kuma al'ada ce ta jahiliya na in an dawo daga hajji ba a shiga gida ta kofa sai dai a tsara katanga ko kuma mutum ya haura ta katanga a yanzu haka yana ji a ƙauyuka kamar yadda wani uwa yake faɗa haka yake ba ka shiga ta kofa sai dai a tsara katanga ka shiga in ka dawo daga hajji ubangiji ta'ala ya ce walaisa da birru bi an ta'atul buyuta min zuhuriha ولكن ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها ko kuma walakin albirru man ittaqa a wata kira'a kenan ubangiji ta'ala yace walaysa albirru bi an ta'atul buyuta min zuhuriha babun Allah bane da za ku zo ma gidaje ta bayan gida ku hauro ta bayan gida in kun dawo daga haji ubangiji ta'ala yace walakin albirra sanide bin Allah manittaka shine wanda ya tsara dokokinsa sai ya ce wa'atul buyuta min abwabiha ubangiji ta'ala ya ce ku je ma gidaje wato ta kofofinsu wanda kuka yi a al'ada don haka maganar yin da baya da baya idan mutum ya yi tawafin bankwana wai kar ya ba ka'aba baya wannan tsantsar jahilci ne da wauta an gane kuna nuna kuma mai haka bai fahimci inda aka sa gaba a fage wanda yake na addini darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin kitabul jana'iz mun tsaya ƙarshen babi na 69 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da mutumin da ya kashe kansa cewa ba za a masa sallah ba wanda bayani ya gabata ba kwata-kwata ba ne ba za a yi masa sallah ba za a yi masa sallah sai dai ba masu daraja ba mai daraja ba zai tsaya akan gawarsa ya yi masa sallah kamar shugaba kamar yadda hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo da shi a baban hadisin Jabir ibn Samura Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle wani mutum ya kashe kansa falam yusalli alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai masa sallah ba don haka kada ka fahimci cewa da shi manzon Allah ya ki masa sallah sauran sahabbai ba su masa ba riwaya na cikin sunanin nasa'i shine manzon Allah sai yake cewa amma ana fala usalli alaihi kusan da cewa ni dai ba zan mai sallah ba kenan kuku ce ku yi masa wannan na nuna mana cewa mutumin da ya kashe kansa ya zo da babban laifi laifin da ya dace a ce shugaba ya kaurace ma gawarsa hikima a nan shine domin tsawatar da jama'a kada su biyo sawunsa su aikata aiki irin aikin da ya yi an an gane ko amma ba don cewa mutumin da ya kashe kansa ya kafirta wannan aƙida ce ta khawarij yan tawayen musulunci ba aƙida ba ce ta ahlus sunna wal jama'a wadda aka gina ta akan alkur'ani da sunna aƙidar ahlus sunna wal jama'a mutumin da ya kashe kansa mumini ne mai rigaggen imani ko kuma ka kiraye shi da cewa fasiki kuma al'amarinsa dole ka maida zuwa ga ubangijinsa an gane ko ba a shiga tsakanin harshe da haƙuri kamar yadda tsakanin bawa da ubangiji ba wanda ya isa ya shiga bawa ne wanda yake nashi ya same shi da babban laifi idan ya ga dama ya yafe masa yafe masa bai rage Allah da komai ba idan ya ga dama ya azabtar da shi gwargwadon laifinsa azabtarwa da ubangiji subhanahu wata'ala da zai masa akan laifinsa bai kara shi da komai ba tsantsar adalci na ubangiji subhanahu wata'ala a ƙarshe in an azabtar da shi inda imani a zuciyarsa komun kankanta shi to za a fitar da shi a kai shi aljanna kamar yadda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuskure ne ya kamata kuma jama'a su gyara cewa mutumin da ya kashe kansa ya mutu kafiri duk wani aiki na sako da bawa zai mutu a kansa in dai ba shirka ba ne to dole mu mai da al'amarinsa zuwa ga mashi'a ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shirka ita kadai ce zunubin da in bawa ya sake ya mutu a kanta to Allah ya dau alƙawarin ba zai gafarta masa ba kamar yadda yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da fadarsa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar ubangiji ta'ala yace lalle yanda al'amarin yake man yushrik billahi duk wanda ke hada bautar Allah da wani sai ka kaddara kenan wa mata ala zalika min ghairi tauba ya mutu akan haka ba tare da tuba ba faqad harrama Allahu alayhi aljanna tabbas Allah ya haramta masa aljanna makomarsa kuma ita ce wuta don haka Allah ya ce mushrikai ba su da wasu mataimaka waɗanda za su hana Allah ya azautar da su a ranar kiyama an gane ku don haka mun yi bayani a baya in dai mutum musulmi ne ya kashe kansa to wannan mumini ne mai ragaggen imani al'amuran shi na ga ubangiji musulmi ko da kofin giya ya mutu a hannu ba mu da hujjar da za mu ce dan wuta ne matsayin shi dan uwanmu ne musulmi dole mu wanke shi mu yi masa likkafani mu yi masa sallah mu ɗau gawar shi mu kai makabarta ta mumine mu binne an gane ko hakanan misali wadda ta yi cikin banza ta aihu a wajen wannan ta mutu a wajen aihuwa kai koda tana fasikanci ta mutu a wannan hali in dai a matsayinta ne na musulma to dole a tattala ta a yi mata irin yadda ake ma kowace gawa ta musulmi kuma a kai ta makabarta ta musulmi abu ne kuma a yi mata addu'ar cewa Allah ya gafarta mata saboda wannan ne laifi ne wannan laifi bai fitar da ita daga cikin addini ba to don haka shekul islam ibn taimiyya Allah ya ji kansa yake cewa in har liman ya ja da baya ya ƙi masa sallah saboda girman laifinsa to abin da ya dace ya yi aljan ubainar husnaye hada tsakanin kyawawa guda biyu kaga ja da baya da ya yi wannan abu ne mai kyau saboda jama'a za su shiga hankalinsu sannan kuma ya yi masa addu'ar cewa Allah ya gafarta masa ita ma wannan abu ne wanda yake kyakkyawa yau za mu tashi babi na saba'in ƙala abu isa muhammad bin isa a tirmidhi rahimahullah babu ma ja a fi salati alal madiyun قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود هو الطيالسي قال أخبرنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن عثمان بن عبد الله بن موفف أنه قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه قال وفي الباب عن جابر وسلمة, وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي قتادة رضي الله عنه حديث حسن صحيح قال حدثنا أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح أنه قال حدثني الليث وابن سعد الفهمي المصري أنه قال حدثني أقيل وابن خالد عن ابن شهاب هو الزهري أنه قال أخبرني أبو سلمة بن عبد أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيقول هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي من المسلمين فترك دينا علي قضاؤه ومن ترك مالا فهو لورثته قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن بكير وغير واحد عن الليث بن سعد نحو حديث عبد الله بن صالح الإمام الترمذي الله يجي kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hukuncin yin sallah ga mai nauyin bashi lafazin almadiyun wato ismul maf'ul ma'ana mutumin da nauyin bashi ya hau kansa an ciro shi ne daga addayin ma'ana mutumin da bashi ya labce shi Allah ya masa rasuwa shin za a ma gawarsa sallah ko ba za a yi mata ba shine za mu ga amsar tambayar shine malam sai ya shigo da hadisin abdullahi ibn abi katada na ba da labari daga mahaifinsa shine abu katada allah ikara masa yadda ke faɗa cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin li yusalli alai an zo masa da gawar wani mutum domin yayi mata sallah wanda bayanin ya gabata a farkon musulunci idan mutum ba shi da lafiya ya shiga cikin yanayi wanda yake na fitar rai kafin ya karasa sai a je a tabo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah yana nan har Allah ya karbi rayuwar wannan bawa a yi masa wanka a yi masa likkaba ne sannan a fito da gawar manzan Allah ya mata sallah a je abin ne sannan ya dawo gida sahabbai suka yi shawara suka ga cewa yin haka akwai tsanantawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa in yi nazari ya san akwai tsanani gawa in ba taka bace kaddare yau ka je jana'iza a ce gawar tana can likita ko wannan tana can gidan mutuwa ko wanka ba mutu ba za ka ji mutane wasu har sun fara tsoki an bata musu lokaci daga an ɗan yi lati za ka ga wasu sun tashi sun tafi kan ayyukansu to shi ne sahabbai suka ga cewa akwai tsanani ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yin haka sai suka yi shawarar cewa daga yau kada a taɓo shi in mutum yana fitar rai a bari in an gama tattala gawa a kai a ajiye masa nan gaban masallacin shi in ya so a taɓo shi zo ya yi masa sallah to haka sahabbai suka ci gaba da yi domin girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine nan yace uti da annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin yace lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an zo masa da gawar wani mutum dan karka yi tsammanin cewa a raye aka zo masa bi janazati rajulin kenan sai aka shahi kenan janaza kenan liyusalli alaihi domin manzon Allah ya yi masa sallah faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ya faɗa sai ya ce sallu ala sahibikum dan uwanku manzon Allah ya ce ku yi mai sallah fa inna alaihi daina manzon Allah ya ce domin akwai nauyin bashi a kansa ni ba zan masa ba manzon Allah ya sani cewa wannan gawa da aka kawo masa ta wannan mutum yana da nauyin bashi da bai biya ba manzon Allah ya ce sallu ala sahibikum kuma dan uwanku sallah fa inna alaihi daina jumla ta aliliya kenan mi ya hana manzon Allah ya wuce gaba ya masa sallah shine nauyin bashi da yake kansa qala abu qatada abu qatada Allah ya kara masa yadda sai ya ce huwa alayya yace ya rasulullahi bashin da ke kan wannan bawan Allah na dau nauyi a kaina ni zan biya wannan na nuna mana yan uwantaka ta addini yanda ake buƙatar muminai junansu ya zamanto yana taimaka ma juna da manzon Allah ya sha da baya abu da sai ce huwa alayya ya ce ya rasulallahi bashin da yake kansa ya ce na ɗauka faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilwafa manzon Allah sai ya nannagi wato abu da manzon Allah ya ce masa kalamin ci game da biya masa shine zaminta bilwafa sai aka shahe zamint kenan bilwafa manzon Allah ya ce kalamin ce ka amince game da biya masa bashin qala bil wafa'i yace ya rasulullahi kwarai na lamunci na amince ni zan biya masa fa salla alaihi take yanki manzon Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah to dan haka wannan hadisi yana nuna mana illa ta bashi bashi musiba ne wanda kasancewar illolin bashi suna da yawa wannan ɗaya daga cikin ilalikinsa kenan a farkon musulunci wanda ko a yau tabbata cewa duk wanda yake bin ka bashi to sirikinka ne hanya ma baka bukatar ku hada da shi kuma duk wanda ya san menene bashi a dare bashi da baccin kirki a yini bashi da nutsuwa wannan tunanin bashi shi kadai yake zuciye shi shi dai yaya za a iya sauke wannan nauyi ya biya haƙƙin mutane wanda saboda lalacewar wasu daga cikin al'umma har ma bugon gaba suke cewa ina wanda zai bani bashin a can in mun haɗu in biya wal iyazu billahi akwai wanda ko da ba su faɗa ba bi lisanil maqal to sun faɗa bi lisanil hal wanda kawai su su ci dukiyar jama'a in sun karɓa daman ba don su biya ba wal iyazu billahi akwai da yawa daga cikin jama'a waɗanda suke karɓar dukiyar mutane ba don su biya ba wanda ku ba su san da cewa musiba ce suke nauta ma kansu wanda daman ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk mutumin da ya karɓi dukiyar jama'a da nihin ya amfana da wannan dukiya ya mayar musu da kayansu to ubangiji ta'ala zai taimaka masa ya sauke nauyin da yake kan shi duk wanda ya karbi dukiyar mutane don ya hallaka ta ya cinye musu manzan Allah ya ce a talafahullahu ubangiji ta'ala zai hallakar da shi ma'ana dukiyar Allah zai hallakar da ita kuma nauyi ya hau kansa hadisi ne sahihi na cikin bukhari man akaza amwalan nasu yuridu ada'aha addallahu anhu wa man akazaha yuridu itlafaha atlafahullahu kuma kar ka yi tsammanin in ka ci dukiyar jama'a ka ci banza akwai ranar kin dillanci hausawa suka ce ranar da riga sarki ta bace duk wanda aka ce kai dillali ne sai ya ce a ban san bayan da ake yin shi to a ranar kiyama a cikin ayyuka na lada za a ɗauko a biya jama'a haƙƙinsu in bakka da ladan da za a biya jama'a to zunubinsu za a ɗauko a lauta ma mutum in an kwashe ladanka an biya jama'a ba a yi da biyansu ba wani abu ya rage to zunubinsu za a ɗauko a lamta ma mutum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kun san wane ne matsiyaci daga cikin al'ummata suka ce ya rasulullahi ai matsiyaci daga cikin al'ummar ka shine mutumin da ba shi da dala ko tanga malla dirhama lahu wala dinar manzon Allah sai yake cewa al-muflisu min ummati matsiyaci abun ma wasu daga cikin al'ummata domin al'iflasu shine wasu abinda ake kira shine wasu wanda misali lokacin da mutum bashi ya kewaye shi bashi ya lauce shi to ai akwai alkalin bashi wanda zai zo gaba ɗayan dukiyarka sai ya tattara ta wannan dukiya ta ka ita zai saida ta ya biya jama'a haƙƙinsu abin da ya rage kuma a biyo ka bashi shine maza Allah ya ce shine mutumin da zai zo a ranar kiyama da sallah da azumi da zakka da sadaka da sauran ayyuka na ibada maza Allah ya ce amma zai zo ya zagi ne, ya bigi ne, ya zubar da jinin ne, ya ci dukiyar ne. maza Allah ya ce fayuqa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati a dauladan shi a bawa ne a dauladan shi a bawa ne duk waɗanda suke da haƙƙi a kan shi za a dauladan shi a biya su manzon Allah yake cewa fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi idan ladan ya kare kafin a ida biyan abin da yake kan shi manzon Allah yace ukhiza min sayyi'atihim fa turihat alayhi thumma turiha fi nari aw kama qala manzon Allah yace sai a dauko zunuban su a lafta masa a ƙarshe kuma a shefa shi wuta an gane ko don haka manzon Allah ya yi rantsuwa da Allah yake cewa da to addunnal hukuka ila ahliha yace na rantse da ubangijin da ya halicce ni ku tabbata za ku mayar da hakukuwa ga masu su a yinin alkiyama manzon Allah yace hatta yuqada lishatil jalha'i min ashatil qarna dabba wadda take mara kahu ita ma sai an yi sakayya tsakaninta da mai kahu da ta tunguje ta a nan duniya to a nan misali akuya tana da kaho ta tunguji tinkiya tinkiya ba ta da kahon da za ta rama a ranar kiyama tinkiya za a mata kaho ta rama tunguzan da akuya ta mata kai kana tsammanin ka ci dukiyar jama'a ka ce ka ci banza a kyale ka kawai haka to don haka bashi musiba ne in ma ya kama dole ka amshi bashi to a niyyar ka ka sanya cewa bashin nan fata kake ka biya Allah ya hore maka ka biya nauyin da yake kanka dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a farkon musulunci in an kawo gawa gawar ana binta bashi manzon Allah sai ya ja da baya shine anan ya tabbata Abu Katada sai ya ce ya Rasulullahi na huwa alayya bashin na dauka ne zan biya masa manzon Allah ya jinjina shi ya ce masa bil wafa manzon Allah ya ce ka lamunce zaka biya masa qala bil wafa yace kwarai na lamunce na amince ni zan biya masa fa salla alaihi sannan manzon Allah ya wuce gaba ya masa sallah to dan haka kenan anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja baya wato ya ki masa sallah ba dan komai ba dan ya zamanto wa'azi ga jama'a su tsoraci bashi dan shi ba kowa ba yake daukan bashi ɗayan biyu ne in ma wawa ko kuma mutumin da larura ta fakar da shi sai in ya kama dole abubuwa na bukatu waɗanda suke na rayuwa bayan da za ka yi sannan ka je ka ɗau bashi amma sai ga yau mutum ya zo ya ɗau bashi ya yi wasu abubuwa waɗanda na fila ma ba su kai ba a rayuwar shi wanda in babu su ma zai yi rayuwa rayuwa mai daɗi kuma abin takaici wai bashin da mutum zai ɗauka a yau sai je ya ɗauki bashi ta hanya haramtacciya hanyar da Allah ya tsine ma shi wanda yake ɗaukan bashin da shi wanda ya nema a bashi da wanda yake ba da bashin da wanda yake amsa bashi kuma sannan a nan wannan yana ƙara nuna mana musulunci shine addinin da yake kokarin ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa kaga a nan wato kiyaye dukiyar jama'a ne saboda kasancewar a tsawatar da jama'a su san da cewa dukiyar jama'a tana da kima mutum ya sha wahala ya tara dukiyar shi ka zo kawai da rana tsaka ka zo ka bashi baki ka karbe masa dukiya kuma shi kenan duk wahalar da ya yi a rayuwarsa ta tafi a banza a iya ganinka a iya tunaninka to don kada dukiyar jama'a ta wato salwanta a nan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ringa tsawatar da sahabbai yana ja da baya don haka dai a nan kenan ba ana nuna kwata-kwata ba a masa sallah kenan shugaba ba zai wuce gaba ba ya yi masa sallah da duk wasu mutanen kwarai ba don komai ba don ya zamantu wa'azi ga jama'a sannan kuma wannan yana nuna mana ashe idan mutum Allah ya masa rasuwa inda bashi a kan shi ko da yana da dukiyar da za ta iya biya masa bashi in wani ya ɗau nauyin biya masa to shi kenan in wani daga cikin jama'a ya ce a duk bashin da ake bin shi zan biya masa to wannan dukiya tashi sai a barta ta riga ta zama gado wannan wanda ya lamunce shi zai biya bashin wannan kuma na nuna mana taimakekeniya ta addini haka ya kamata jama'a ta musulmi su yi in mutum Allah ya masa rasuwa idan aka zo abin da ya shafi kallikafa ne kan wasu abubuwa ya kamata jama'a su yi tabarro su fito da dukiya daga aljihunsu su taimaka in ana bin shi bashi in kai ne kake bin shi bashi kana da halin yafewa ka yafe masa in ba ka da halin yafewa to ka bi shi ka gaya ma iyalinsa kenan cewa wana akwai wani haƙƙi tsakaninmu da shi da nake bin shi idan da halin biya a biya in ba halin biya ka saurara musu lokacin da suka samu wadata su biya ka in kuma Allah ya maka dukiya ka tabbata wannan mutum talaka ne ba shi da halin biya iyalin shi ba su da halin biya to ka ɗau nauyin biya masa wannan bashi kai ko da suna da halin biya masa ka yi ƙoƙari ka biya masa shine anan malam sai yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga Jabir daga Jabir wato da Salama ibn al-Aqwa da Asma binti Yazid Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba sannan sai malam ya shigo da hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta bir rajulil mutawaffa alaihi dayn wato manzon Allah ya zamanto ana zo masa da mutumin da Allah ya masa rasuwa domin ya yi masa sallah alaihi dainu mutumin da ke akwai bashi a kansa fa ya kudu sai manzon Allah ya faɗa ga jama'a hal taraka li dainihi min qada shin ko ya bar wani abu na dukiya wanda zai iya biyan bashin da yake kansa fa in huddisa in aka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labari annahu taraka wafa'an lalle ya bar wani abu na dukiya wanda zai iya biyan bashin da yake kansa salla alaihi manzon Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah wa illa idan ku aka bashi labarin cewa bai bar ba wata dukiya wadda za ta iya biyan bashin da yake kansa qala lil muslimina manzon Allah sai ya faɗa ga musulmi ya ce sallu ala sahibikum kuma ɗan uwanku sallah ni ba zan masa ba kenan tambaya yake in an zo masa da gawa sai ce shin akwai bashi a kansa inda bashi a kansa maza Allah sai yi tambaya ta biyu shin ya bar abin da zai biya bashin in an bashi labarin ya bar abin da zai biya masa bashin maza Allah sai ya wuce gaba ya masa sallah idan ku aka gaya masa cewa bashi da dukiyar da za ta biya masa bashi maza Allah sai ya faɗa ga jama'a ta musulmi cewa ku yi masa sallah shi dai ba zai masa ba kaga a nan a ce an wayi gari wato an haramta maka sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ta shugaba daga cikin al'umma domin shugaba sai wanda yake zababbe fiye shine ake shugabantarwa a cikin al'umma a ce yau Allah ya maka rasuwa bai tsaya ba akan gawar ka yi mata sallah ai abun abun kunya ne to don haka kenan duk wani mai hankali kenan zai shiga hayyacinsa ga illar da ta sa manzon Allah ya ja baya ya kima wannan gawa sallah kenan sai mutum ya kiyaye kansa shine sai ya ce falamma fataha Allahu alaihi futuha lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya bude ma manzansa hanyoyi waɗanda suke na samun dukiya zuwa daula ta musulunci kenan an buɗe garuruwa da yaƙi daula ta musulunci ta samu hanyoyi waɗanda suke na kawo kuɗi ga ganima ta yaƙi ta samu ga haraji da ake amsa da sauransu shine ya ce faƙala sai manzan Allah ya fito cikin sahabbai ya hau kan mimbari manzan Allah ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah ya ce ni na fi dacewa ga muminai da muminai a karan kansu manzon Allah ya ce duk wani mumini ni ne na fi dacewa game da shi an gane ko ana aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah ya ce ni na fi cancanta na fi dacewa da mumini game da kansu ma'ana manzon Allah ya fi ka jin ciwon kanka kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum shine anan yace ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi dacewa na fi cancanta da muminai min anfusihim sama da kansu kenan ni na fi ni na fi su sanin ciwon kansu manzon Allah ya ce faman tuwfiya minal muslimina duk wanda Allah ya masa rasuwa daga cikin musulmi fataraka daina ya bar bashi a kansa manzon Allah ya ce alayya qaba'uhu manzon Allah ya ce biyan bashin na kaina ma'ana ni na dau nauyin biya masa wa man taraka malan duk wanda ya mutu ya bar dukiya manzon Allah ya ce fa huwa li warasatihi wannan dukiya ta magadan shi ce ba ma bukatar dala a ciki wannan na nuna mana tsari na musulunci wanda tsari ne na taimaka ma juna wanda kuma haka ya kamata musulmi su kasance duk mutumin da ya kasance wata larura ta same shi ba shi da halin ɗaukan ma kansa wannan nauyi to gwamnati ya kamata ta ɗaukan masa idan mutum ya mutu bashi akwai bashi a kan shi to baitulma da za a je a ɗauka a biya masa idan mutum ya yi gobara dukiyar gidan shi ta hallaka gwamnati za ta maida masa idan wani abu ya same shi na hadari gwamnati za ta daulaye in aka samu wani kisan kai aka yi afuwa babu halin biyan diya gwamnati za ta daulaye ba da diyan nan ta bada wannan duka hakukuwa ne waɗanda suke nauyi akan hukuma wannan shine amfanin baitul mali ba irin baitul mali ta zamanin mu ba sai a zo a tara kuɗi wasu kawai su su yi awon gaba da su su yi ta abin da suka ga dama da shi abin da ya dace amma jama'a ba za a musu ba wallahi babu tsari wanda ke kawo kwanciyar hankali da nutsuwa da walwala a cikin al'umma sama da tsarin musulunci nan fa da aka samu hanyoyi sun bude dukiya tana shigowa daula ta musulunci manzon Allah ya fito cikin jama'a ya ce duk mutumin da ya mutu akwai nauyin bashi a kansa manzon Allah ya ce na dau nauyin biya masa kana tsammanin mutumin da yake raye wata larura ta same shi ake taimaka masa gaya wannan fa bayan mutuwa ne ma an taimaka masa an san ke nauyin da yake kan shi to dan haka sai ya ce wa man taraka malan duk wanda ya mutu ya bar dukiya manzo Allah ya ce fa huwa li warasatihi wannan dukiya ta magadan shi ce ba ma bukatar daidai da dala a ciki amma in ya bar wani nauyi wani haƙƙi a kan shi manzo Allah ya ce mun ɗau nauyin biya masa don haka a nan kenan in muka tsaya muka kalli wannan hadisi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa shi ya fi cancanta game da mu akan komai manzon Allah ya nuna cewa shi ya fi cancanta wannan bai shahi bangare ɗaya ba ya haɗa bangare na addini da bangare na al'amari wanda yake na rayuwa don haka kamar yadda kenan a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi cancanta da mu a karan kanmu to ya dace manzon Allah ya zamanto shi ke sama da kowa a wajen mu a wajen so da kauna da ubangijin da ya turo shi mu fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan yadda muke son kanmu akan duk wani abu da muke so kamar yadda ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min wali min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'ina haka kuma ya kamata kenan hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya fi zartuwa a cikin mu sama da hukuncin mu idan muka hukunta wani abu ya zamanto sabanin abin da Allah da manzonsa suka hukunta to mu ajiye hukuncin mu mu dauna Allah da na manzonsa dan haka kuma haƙƙi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole mu fifita shi akan haƙƙin mu kuma yanda muke tausaya ma kan mutum mu tausaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda yanda muke tausaya ma kanmu to dan haka wannan shine manzon Allah yace ana aula bil mu'minina min anfusihim ni na fi dacewa da mu'minai wato game da karan kansu ma'ana ni na fi cancanta da su a takaice kenan wannan dai yana nuna mana wato illar bashi bashi wato abu ne wanda yake maimuni bai dace ba musulmi ya dau bashi sai in ya kama dole in ma za ka dauka to ya zamanto kana da niyyar biya idan ka sanya kyaukyawar niyya ta biyan jama'a haƙƙinsu to Allah zai taimaka maka ka biya mazan Allah sai da ya karantar da mu addu'a ta neman biyan bashi ita ce Allah Allahumma kfini bi halalika an haramika wa agnini bi fadlika amman siwa duk mutumin da bashi ya lauce shi to idan zai nace akan wannan addu'a insha Allah Allah zai taimaka masa ya sauke nauyin da yake kansa kuma amma tare da haka ya zamanto ka sanya kyakkyawar niyya a zuciyarka ka yi ƙoƙarin biyan jama'a haƙƙinsu shine abu isa a tirmizi allah ya ji kansa yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyakkyawa hadisi ne ingantacce domin yana cikin bukhari da muslim sai ce ya haya bunu bukair da ma ba ɗeba daga cikin marwaita sun rawaito wannan hadisi daga allais ibn sa'ad alfahami kwatan kenan sun rawaito wato daga allais ibn sa'ad alfahami kwatancin kenan hadisin abdullahi ibn salih babu ma a fi azabil qabr قال حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل أنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول ما كان فيقول فيقول فيقول ما كان يقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يحسب له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يوجبه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجئه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجئه ذلك قال وفي الباب عن علي وزيد بن ثابت وابن عباس والبراء بن عازب وأبي أيوب وأنس وجابر وعائشة وأبي سعيد رضي الله عن الجميع كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن غريب قال حدثنا هناد وابن السري أبو السري قال حدثنا عبدة وابن سليمان عن عبيد الله وابن عمر الأمري النافي هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت أرد عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ثم يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na azabar kabari azabar kabari azaba ce wadda take mai girma kuma abu ce wadda take tabbas kamar yadda alkur'ani da hadisin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya ba sai da Allah ya ci yadda shi azaba ta kabari a hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wucewa a cikin wani titi daga cikin titunan Madina manzon Allah sai ya ga wasu sabbin kaburra mazan Allah sai yake cewa masu wannan kabari mazan Allah ya ce ana azabtar da su wa ma yu'azzabani fi kabir sai ce bala innahu la kabira mazan Allah ya ce ba a musu azaba a sanadiyar wani abu mai girma mazan Allah ya ce bari dai abu ne wanda yake mai girma a ganin idan su abu ne bai taka kara ya karya amma a wajen Allah abu ne mai girma mazan Allah sai ya ce amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min al-bawl aw la yastanzihu min al-bawl zan Allah yace daya abin da ya janyo masa azaba wato baya nisan ta kanshi game da bawali idan yana bawali yana barin bawali yana taba jikinsa wannan shine sababin azabal kabari wal iyazu billahi na biyun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fakana yamshi bin namima ya kasance yana kai kawo game da ɓata tsakankanin jama'a gulma gutsuri tsoma ya ɗauko zancen wani ya ɗora ya ƙara ya je ya gaya ma wani me yake ni idan ya haɗa fitina tsakaninsu manzon Allah sai ya karyo wato wani reshe na dabino manzon Allah sai ya tsaga shi biyu sai ya kafa akan kowane kabarin kasan su sahabbai ba sa gani su kyale saboda kwaɗayin neman ilimi suka ce ya rasulallahi menene hikima sai ce la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam basa dan Allah ya sauƙaƙa musu azaba ta kabari matukar wato wannan itace ba su bushe ba kenan manzon Allah ya nema musu ceto yace me yiwa za a sauƙaƙa musu ceto ne manzon Allah ya nema musu matukar iccen nan yana ɗanye kafin ya bushe ɗan lokaci ne takaitacce a shahid a nan Allah ya ji yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya nuna masa halin yadda waɗannan kaburra suke ciki azaba ake musu kaga wannan na nuna mana azaba ta kabari abu ce wadda take tabbas hadisi na cikin sahihu muslim manzon Allah yake cewa laula an tadafanu lada'autu Allah an yura kuma azabar kabr au kama kala manzon Allah yace ba dan kada aje ku kasa binne junar yace wallahi da na roki Allah ya nuna muku azabar kabari ido da ido to dan in aka nuna mana bayan da za a yi ka iya daukan kai ka ka dauka kai ka dau dan uwanka ka je kai rami ka binne shi dan haka ubangiji ta'ala sai ya koyi abu azabar kabari tabbas ce dalilai daga cikin alkur'ani sun wuce a lissafa an gane ko abin da ya sa muka faɗa muke maimaitawa cewa tabbas ce domin akwai waɗanda suna inkarin azaba ta kabari waɗanda suke ganin cewa wata ni'ima da ake faɗa ta kabari da duk wata azaba da ake faɗa wannan duka magana ce kawai akwai waɗanda suke da irin wannan tunani yaya za a ce a wannan dan rami a ce akwai wuta a ce kuma akwai wata ni'ima ta aljanna da sauransu wasu haka suke inkarin azaba ta kabari shi kuma abu ne wanda alkur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar duk wanda ya inkarin azaba ta kabari to ya kareta alkur'ani dan haka wato wasu daga cikin magabata sai da suka zakulo aya uku daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da azaba ta kabari ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yayi kokarin binciko aya biyu ya hada da wancan uku suka zama biyar ibn rajab al-hanbali yayi kokarin zakulo aya daya ya hada da wannan biyar suka zama shidda an gane ko amma da aka bi diddigi malamai suka bi sai da aka samu aya goma daga cikin ayoyin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da azaba ta kabari wanda daga cikinsu akwai fadar Allah subhanahu wa ta'ala walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna azabal huni bima kuntum taquluna ala Allahi ghayra al-haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun aya ta farko a shahid al-yawma tujzauna azabal huni a yau ubangiji ta'ala yace za a sakauta muku da azaba wadda take ta wulakanci wannan azaba ta wulakanci abinda malamai suka tabbatar da cewa ita ce azaba ta kabari domin ita ayar tana bayani dangane da hali wanda yake na fitar ran kafiri ubangiji ta'ala yace walau tara da zaka ga izin zalimuna lokacin lokacin da waɗanda suka zalunci kawunansu fi ghamaratil mauti suna cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aidihim mala'ikun Allah sun shimfida hannu sun meka musu suna faɗa musu cewa akhriju anfusakum ku fito da kawunan ku ku ba mu ku fito da rayukan ku ku ba mu kai da kanka ka fito da ranka meka musu haka mala'ikun Allah suke faɗa ga kafiri ubangiji ta'ala ya ce da kaga haka to da kaga abin mamaki abin firgici al-yawma sai su ce da su a yau tuji zauna azabar huni za a sakauta muku da azaba ta wulakanci kaga al-yawm anan abinda ake nihi kenan wannan lokaci nau'i ne wanda yake na azabar kabari don haka kenan wannan labari ne Allah yake ba mu mala'iku in sun zo ma kafiri a ranar mutuwar shi to haka za a masa wannan azaba don haka malamai suka ce wa haza ya dillo annal azaba ya kunu qabla yawmil qiyama wannan azaba kafin yin alkiyama ne al-yawma zauna azabar huni bima kuntum taquluna ala allahi ghayra al-haqqi a sanadiyar abinda kuka zamanto kuna fada kuna jingina ma Allah fada ba ta gaskiya ba wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma a sababin kun kasance kuna girman kai game da ayoyinsa aya ta biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa mimman hawlakum min al-a'rabi munafiquna wa min ahli al-madina maradu ala an-nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adhibuhum marratayn thumma yuradduna ila azabin azim ubangiji ta'ala yace daga cikin waɗanda ke gehin wato na kauya wanda suke gehin madina ubangiji ta'ala yace munafiquna akwai munafikai sai yace wa min ahlil madina Allah yace daga yan birnin ma yan madina akwai waɗanda suke munafikai maradu alal nifaki waɗanda sun kware wato a wajen munafirci la ta'lamuhum Allah yace kai manzon Allah baka san su ba nahanu na alamuhum ubangiji ta'ala yace mu mun san ku su wane ne sanu azibuhum marrataini ubangiji ta'ala yace da sannu zamu azautar da su wato karo biyu shudi biyu sun mayuradduna ila azabin azim sannan a ƙarshe in kiyama ta yi a mayar da su zuwa azaba wadda take mai girma a shahida anan da yace sanu azibuhum marrataini za mu azabtar da su karo biyu shudi biyu kenan karo na farko a duniya Allah ya azabtar da su a karan kansu da dukiyarsu da 'ya'yansu su zame musu bala'i sannan karo na biyu ita ce azaba ta kabari azaba mai girma ita ce azaba kuma ta yinin alkiyama aya ta uku fadar ubangiji ta'ala fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yuraduna 'alayha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab wanda ubangiji ta'ala yake cewa fa waqahu Allahu sayyi'ati ma makaru wannan mumini an gane ko muminu ali fir'auna kenan ubangiji ta'ala min ali fir'auna shine sai yake ce ubangiji ta'ala ya kare shi game da miyagun abin da suka kulla masa na makirci ubangiji ta'ala ya ce mummunar azaba ta sauka ga fir'auna da mabiyansa bayan allah ya dirmiyar da su ubangiji ta'ala ya ce annaru yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiya ana bujuro da su akan wuta safiya da marici ana gasa su irin yadda ake gashin balango fir'auna da mabiyansa bayan allah ya dirmiyar da su safe da marici ana bujiro da su ana babbaka su akan wuta sai ya ce wa yau matakumin sa'adu a ranar da kiyama za ta tabbata ubangiji ta'ala zai faɗa ga mala'ikunsa adkhilu ala fir'auna ashaddal azab fir'auna da mabiyansa ku shigar da su mafi tsananin azaba kaga kenan wannan azaba wadda ake bujiro su akan wuta wannan azaba ce ta kabari ake musu aya ta hudu shine faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون العذاب الأدنى أنا ما لم سكتي إتتي عذاب تقبري آية تبير فدر الله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراكي وكيل مراق وظن أنه الفراق ولتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولتفت الساق بالساق شيني محل الشاهد wanda a ranar mutuwa in mutum ya shiga cikin magagi na mutuwa za ka ga ƙwabrinsa yana lauyewa da ɗan uwansa saboda tsananin wato raɗaɗi wanda yake na mutuwa wannan kuma abu ne wanda yake gabata kenan kafin abin da zai biyo baya don haka shi ma wannan nau'i ne daga cikin saboda duk mutumin da yake cikin hali na mutuwa abin da ake ɗanɗana masa na azaba to wani kaso ne daga cikin azaba wadda take ta kabari don haka an rawaito daga wato aliyu guna abi talha daga abdullahi dan abbas aliyu guna abi talha ya rawaito daga abdullahi dan abbas ya ce wal tafati saqu bis saq qala sai yake cewa akhiru yawmin min ad-dunya wa awwal yawmin min al-akhirah karshen yini na duniya kenan wanda kuma shine farkon wato yini na duniya na lahira sai ya ce fataltaki shiddatu bi shidda illa man rahimahullah tsanani ne zai haɗu da wani tsanani na musamman zai ce sai dai wanda Allah ya ji kansa don haka shine wannan dalili wanda yake tabbatar da azaba ta kabari kamar inda magabata suka faɗa dalili wanda yake na shida fadar Allah subhanahu wa ta'ala fazarkum yaqulu fazarkum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yusaqu yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wa la hum yunsarun wa inna lilladhina zalamu azaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun الشاهد وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ubangiji ta'ala ya ce lalle waɗanda suka zalunci kawunansu na gare su wata azaba duna zalika kafin azaba kenan ta yinin alkiyama don haka malamai suka ce ita ce azaba ta kabari kamar yadda albara ibn azib da ya zo fassara wannan aya sai ya ce huwa azabul qabr dalili na bakwai shine fadar Allah subhanahu wata'ala wa amma man kana minal wa amma in kana minal mukazzibina dallin فنزل من حميم وتسلية جهيم الشاهد فنزل من حميم shine anan suka tabbatar da cewa abin da ake nihi wato ita ce azaba ta kabari dalili na takwas fadar Allah subhanahu wa ta'ala alhaqumut takasur al-imam tirmidhi ya fitar da hadisi daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda ke cewa ma zilna da shukku fi azabil qabri hatta nazalat alhaqumut takasur ban gushe ba da muna dan kokonto game da azabar kabari sai da alhakumun takasir ta sauka dalili na tara shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ya tabbata daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihu ibn Hibban yace fa inna lahu ma'ishatan bankan qala azabul qabr yace ita ce azaba ta kabari haka kuma Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ya fassara alma'ishatu bank sai ce hiya azabul qabr dalili na goma shine fadar ubangiji ta'ala mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara falam yajidu lahum min dunillahi ansara ashahid fa udkhilu nara an shigar da su wuta kenan bayan an dirmiyar da su sune mutanen annabi nuhu kenan wannan dirmiyar da su da aka yi da shigar da su da aka yi cikin wuta kafin wuta ce wadda take ta alkiyama kenan wannan shi ma azaba ce wadda take ta kabari waɗannan kenan dalilai daga cikin alkur'ani waɗanda suke tabbatar da azabar kabari tabbas ce amma babu aya mafi fitowa a fili sama da kenan wannan aya annaru yu'rabuna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab tare da cewa lokaci ya tafi akwai wata tambaya kenan za mu cike da ita bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba
ranar kiyama ko ta biyu manzan Allah ba kafirai suna ganin Allah ranar dan kiyama kuma manzon Allah ba kuma bin Allah suna ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai shin waɗanda suka kafirce ma Allah za su ga ubangiji a ranar kiyama akan wannan matsala magabata suna da maganganu kamar guda biyu wanda shekul islam ya tsawaita bayani akan wannan matsala a cikin littafinsa wato a cikin littafin jumu'ul fatawa wanda wasu suna ganin cewa kafirai za su ga ubangiji amma ganin da za su masa ba gani ba ne ba wanda yake na jin daɗi an gane ko wasu kwa malamai suna ganin cewa kwata-kwata ba za su gani ba kamar yadda al'imamu shafi'i yana daga cikin waɗanda suka tafi akan cewa ba za su gani kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa kalla innahum an rabbihim yawma idhil lamahjubun duk da cewa ita matsalar tana buƙatar bayani mai ɗan tsawo wanda yake mai gamsarwa a kanta lokaci ya riga ya tafi sai dai kenan a darasi na gaba da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك